إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorma markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyu ga wata na rabin awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin ga watan sha daya shekara dubu biyu da sha takwas muna cikin littayin alwaji fi fiƙe sunnati wal kitab aziz yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da arba'in da biyar 155 ko 155 insha Allah darasi na 155 a wannan littafin insha Allah darasi da ya gabata mun tsaya cikin bayani na suwa mana suwa ne ne mana kashe-kashen zinace-zinace mana akwai zina ta wanda mai arme ne akwai zina ta wanda yake mara armeni kuma akwai zina ta bawa akwai zina ta ɗa kuma da tabbacin cewa ya tabbata a sunna da aya ta alƙur'ani wanda babu lafazin amma hukuncin iyanan kamar yadda umar bin khattab ya hudu ba a wannan lokaci cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da gaskiya ya sabkan mai da littahi daga cikin abin da Allah ya sabkar mai akwai aya mai bayani akan jiwa ya ce mun karanta wannan aya mun fahimce ta mun kiyaye ta kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya yi jiwa ya yi jihi wasu mazinata mana ya kashe su kuma mu ma mun je ya ce ina muku tsoron yau da gobe a waye gari zamani ya tsawo a samu wasu su rika cewa ai tun da babu ayar jiwa a cikin ƙur'ani kuma ta zahirin ƙur'ani su rinka cewa ai babu ita su ɓace su su ɓatar da mutane da barin wata farilla da allah ya sauka wannan shine ya bayani cewa tabbas akwai jiwa ga duk wanda ya zina idan an mai armi kuma namiji da mace haka za a jehe su kuma amma ya zamanto da hujja da shaidu ko ciki ko kuwa hurji kenan ya zamanto an samu shaida wanda imma a samu shaidu guda hudu su shaida sun ga wani da wance a haɗe ana sun haɗa al'aura suna cikin halin zina ko kuwa ya ci alhabar ko ku a same ta da ciki kun babu arme ko kuwa al'itiraf mutum da kanshi ya zo ce na yi zina kamar yadda ma'iz daga midiya suka zo yanzu kenan shala za mu tashi haddu raqiq to idan shi wanda ya zinar bawa ne wa idza zana ghairu al-hur abdan kana aw ama fala rajama alayhi walakin yujladu 50 jalda لقوله تعالى فإذا أهسن فإن آتين بضحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب wannan bayan Allah ya bayani cikin suratul nisa فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف غير غير مسلم غير مسافحات ولا متخذات عهدان sai wannan bayanin da ya aka wani magana Allah ya magana mata bayi a arame su da izinin iyalansu a ba su sadakinsu kyakkyawa yadda ake ba kowa kuma ya zamanto arme ne ba zina ba ba waji ko ba ana magana ya mata ya kai maganar cewa faida husin su bayan kenan idan aka suka yi arme su ma shine kenan aka katangance su to bayan arme fa'ina a ta yana bifahishatin idan suka zo da alfasha ma'ana ta zina fa'alahin nisbin ma'alar mustanatin min azab za a musa rabin abinda ake ma diya na azab to su me ake ma diya idan suka yi zina kisa kisa yana da rabi ba shi da rabi shi za ta kenan maganar abinda ake ma rabi abinda yake na bulala kuma wannan dahirin abin haka ke badawa to bayan wannan nasi na alkur'ani da ya dogara na cewa idan baiwa ko bawa ta yi zina ko da arme za a mata rabin bulala wadda ake ma za a mata haddi wanda rabin da ake wanda ake ma mana diya yace wa ana abdullah bin ayyash al-makhzumi qal amarani umar bin khattab fi fityatin min quraish فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في زنا في زنا يتي عبد الله بن عائشة كتاب مخزومي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا من عمرني تكن wasu samari na Qurayshawa muka je muka jihe wasu bayi mata daga cikin bayi na zamu na hukuma wanda suka yi zina maka musu bulala hamsin hamsin shi ne hujja kan haka kenan na yasa maka bayanin kurin idan akwai bawa ya zina za a mai rabin abin da ake ma bawa ka za a ma ake ma ɗa shi ɗa kisa ne to kenan bulala da ake ma ɗa ɗari ce inda da baba shi da armi kenan za a mai rabi mai bulala hamsin kenan wannan inda akwai bayin yanzu sai man ukuri ala zina fala hadda alai wanda aka tilasa ma yin zina to duk wanda matsa mai aka yi to babu haddi a kan shi zina bayin ta bai da ra'ayi da iya so matsa mai aka tilas ko ta darura ta dole aka yi عن أبي عبد الرحمن السلمي قال وتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال علي رضي الله عنه هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها ففعل na abin da yau kana wannan ruwa ta imam bayaki cikin haka cikin ruwa lagali albani ya tabbatar da ruwayar abin da yake ruwayar abu abdurrahman asulun yake cewa an zo ma umar bin khattab bimar'atin jahada da atash an zo mai da wata mace wanda kishirwa ta kai mata gaya kenan kishirwa ta mata tsanani famarrat ala ra'in fastasqat kishirwa ta mata ta kama ta kwarai ta galabatar da ita zamu ce sai ta zo hucewa wajen wani makiyayi fastasqat ta nema ya shayar da ita ruwa fa aba an yasqiha sai wannan makiyayi sai ya ƙi ya shayar da ita ruwa illa an tumakinahu nafsiya sai in ta ba shi haɗin kai mana ta ba da kanta ya zina ita bayan da ta iya kan wannan hali fa fa'alat ta nemi abin da ya nema ta ba da haɗin kai kenan ya neme ta fa shawarar nasa fiyar jami'a umar bin khattab wannan mata an kawo ta a gaban shari'a umar ya nemi shawarar mutane me kuka gani kan wannan baiwar Allah ga abin da ya kai ta halin zina ishirwa ta kama ta shi kuma wannan bawan Allah ko wannan mugun mutumin ya yi zina da ita akan wannan hali me kuka gani ya za mu yi da ita anan ali radiyallahu anhu sayyidina ali ke ne yace hazi mutarra wannan ai kamar yadda ma'ana Allah ya halittar da cin musu wanda yake cikin halin yunwa zai mutu wannan aka halitta mai cin musu kenan ita ma a nan halin tsananin bukata ta ruwa ta sa ta yi wannan aikin ya ce a kan haka sayyidina ali ce ara an tukhalliya sabila sayyidina ali ce ni ina ga gaskiya shawara ta kurin wannan a barta ka a mata haddi don a halin darura ne ta yi wannan aikin manza kuma fa fa'al umar ya bi shawara sayyidina ali ya barta ta tafi na muke soka maka kenan duk wanda aka matsawa yin aikin zina ba da son ra'ayin shi ba yayi to ba a mai haddi dalilin ba da gangan bai wannan iya kalkashin hatta idan aka wa mace yaɗe duk wanda zama gani a kawai Allah ba da ƙarfi aka neme ta ba ta sani ba duk wannan iya ɗauke mata haddin zina to yanzu idan zinar ta kama yaya ne haddin na mazinaci ko mazinaciya ya ce haddul bikir haddi na budurwa ko sarmayi ta ne ya ce ƙala ta'ala azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khuzukum bima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yashhad adhabahuma ta'ifatan minal mu'minin wannan bayani na suratul nur Allah subhanahu wata'ala ya ce azzaniyatu wazani mazinaciya mace wazani da mazinaci namiji fajilidu kulla wahidin minhuma mi'ata jada ku bulala kowanne daga cikin su bulala ɗari za a bulala sarmayi ko budurwa dole biya arme ba idan ya zina ma samu da wancan biya da shaida da komi to za a bulala shi bulala ɗari Allah ce fajilidu kulla wahidan minhuma ku bulala kowane daya daga cikin wa'annan mazanata mi'ata jalda bulala ɗari kuma Allah yake muku kashe ka ku diba matsayin su wala ta akhuzkum bihi ma rafatan fi dinillah kada tausayi na kin tsaye da haddi ya hana ku tsaye da addinin Allah ma'ana ku tsaye da haddin Allah ka diba matsayin su ko kaza kaza a kurin a tsaya a dage a tsaye da haddin Allah kina musu kurin haddi da Allah ce ai amma hakan da Allah ce za ku yi kadda tso kadda tausayi ya kama ku kan babbar musu haddi yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun yi imani da Allah da ranar lahira to kar ku yarda tausayi ya hana ku tsaye da haddin Allah wal yashhad azabahum ta'ifatan min al-mu'minin kuma an za'a wannan haddi a samu su jama'a su zo kada a yi mutum su kadai a gani shi ma darasi ne a samu a halarta da wasu 'yan jama'a su zo su ga yadda aka tsaye da haddin Allah wannan shi ne kenan wannan aya ta ƙur'ani tana bayani ne akan mara armi namiji ko mace sarmayi ko budurwa wa an zaid bin khalid al-juhani qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحسن جلد مئة وتغريب عام وانا رواية امام البخاري يا روتو ابندا زيد بن خالد الجهني كي تشوا يجي النبي صلى الله عليه وسلم ينا امرتل دون wanda ya zina kuma ba a mai aname ba iya sa a mai bulala ɗari da kasan shekara ko a ce kora da kora ake a ce akwai mutum da gari kai komo garin ya shekara guda daga baya su umarni daga baya aka yi gidan kaso kuma ake sa mutane wa an ubarata bin samit qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة ورجب والرجب أمشي وانا يبي بايا كاهن زول حدي نزنا وانا آية تبي بايا تزو أسلم كما زما آية تكينا أنا جرى هر الله دا أسلم سأقي زنا za a tsaye su a ta a gida har mutuwa sai ta zo ba ta ba wuta to daga baya kuma a bar haka haka za a masa Allah ba sa mauta daga baya mutacin za Allah ya kawo bayan wannan bayani aka saukar aka saukar da wannan aya annabi ce khudu anni khudu anni ma'ana ku ku amshi bayani daga wajena ku amshi bayani daga wajena yanzu kenan ga bayani ya zo akan mazinata yace karja ala Allah lahunna sabila Allah ya sana musu mahuta daga wancan hukunci na farko da aka kare mace a gida har ta mutu تفهم سكون في الموت تتفاون تتفاون موت او يجعل لهن سبيلا ايه كبالا Allah ka ɗarsa cin gidaje har mutuwa ta zo musu ko Allah ba su mota to ga mota Allah ba su mota albikir bilbikir jaldu mi'ata wa nafi sana sarmayi da sarmayi kenan zina ta samari ta marasa arme ko ce wanda ba sai arme ba bulala ɗari da kora ta shekara wa thayb bi thayb kuma bazauri da bazaura mana masu armi namiji da mace jaldu mi'atin warjam za a musu bulala ɗari da jiwa a gama biyu to duk daga baya abinda annabi tabbatar da shi wanda ya kama a mai jiwa a mai jiwa ba magana bulala ba a mai biyu ba da bai gama biyu annabi ɗaya ya gama daga baya ɗaya ake yi in jiwa ne ko a jiwa in bulala ai bulala bima yastabatu al-hadd to wannan haddin da ake magana na namijin ko na mace na ɗa ko na bawa na budurwa ko kai na sarmayi ko na bazawari ta yaya da menene haddi za ce ya tabbata haddi ya hawa ne ya ce ya sabutu lahad bi ahad amarai ana haddi iya tabbata bi ahad amarai da ɗayan al'amura guda biyu wanda ya samu za a yi haddi shi na al'iƙirar mutum ya hudi da bakin shi ya hurci na zina awa shuhud ko kuwa ciki nan ba ya bayani banda wa'annan al'ikirar ko shuhud albayina da ikirar akwai magana ta alhubla alhabal yin ciki me yasa a nan bai kawo ba ciki cikin abin da yake tabbatar da aihadi yakan yi wannan ciki da aka yi yaɗe ne babu cakon da an ciki dole hanyar haddi amma mutum da kashe ce na ya zana kakan kare ba su samu shaidu hudu da Allah ce sun gan shi ya zana nan ba magana wani jan bayani ko an gan shi an samu shaidu hudu za mu za mu haddi amma ciki ana bincika ga menene ko akwai magana ta ta yaɗe amma al-iqrar magana da muka yi ta abinda yake sa a yi haddi a ciki akwai hurci falirajamihi sallallahu alaihi wasallam ma'izan wala ghamidiyya bi qirarihima ala anfusihima saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ma'iz da ghamidiyya da hurcin da suka yi da bakin su suka wa kansu hukunci sun yi zina kenan hurci shaida ce عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نزلت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكن قال فعند ذلك أمر برجمه وانا رواية إمام البخاري هكا أبو داود ruwa ta tabbatar da kan haka abinda abdullahi bin abbas ke cewa lokacin da ma'iz bin malik ya zo wajen annabi sallama na cewa ya yi zina sai manzo Allah ce mishi la'allaka qabbalt ko dai ka san ka san banta ne aw ghamast ko ka dan taba ta ne ka dan dungura ka dan abinta ko kuwa aw nazarta ko ko kai diba ne nan me yasa ganin ana kiran taba jikin mace da diba akwai zina ta ido akwai zina ta gani akwai zina ta hannu akwai ta kafa ko wani da akwai annabi akwai zina kansu to dan duk da wannan zina ce mai sunan zina amma annabi ya ce usuluk da alƙayu kadhibu alfarj abin da yake gaskanta hakikanin zina farji shi ke gaskanta ko ya ture ta gaskiya kenan wannan ganin wannan kalmo wani ababe ne wanda ana ɗaukar sa a zina annabi sallallahu alaihi wasallama iya gudun ka aje wannan abin da wani bawan Allah yayi ya zo ya ce ya zina aje aje shi alhali shi ga irin zinan da yi sai ka mutu wannan kalmomin qabbalt ghamast nazart ka sumbance ta ne ka daurin gume ta ne ko ka dun ka shawa ta ne ko ka duba ta ne kai yace da wace a kenan ba sumbanta bace ba ba taba ta bane ba ba diba ta bane ba dole ciyar sa baka da ba yace anaktaha wannan a larabci anaktaha kalma ce wata ke ake cewa mai muni a wajen jin laraba wata ke da wahala hudi kamar kalma ce ta kurin ta ta jima'i karara suna dan shayin hudin ta in ba akan wani wuri ba nan ma me yasa dan hata kai wasu irin larabawa kristoci masu neman su kan musulunci suna kawo nan kalmomi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kalma ta batsa suke hudi suna ka aimun zanku ya kalmar batsa su a wajen sun zama na kalmar tana da ɗoka ce ta aikata zana ƙarara wanda tana da wahala hudi a cikinsu domin nan me yasa yan uwa annan salasar ya wannan kalma a wannan wuri saboda ɗoke shi ba ka aje wannan don haddi ne za a kashe mutum kenan ka aje awa mutum haddi da wata shubaha saboda Allah ya kawo lafazi tunda annabi ya mai ya mai wancan kin ya mai gamus ko gamus da kai shawa ce kai diba ce kai runguma da ce ba shi bane ba to annabi ya kawo wannan lafazin wanda bai dauka ya dauka jima'i karara aniktaha ka ka ne mai take kai kurum yace i kenan yanzu kenan ba magana shubaha da bin wani da ba da ma akuru an kare sai annabi kawo wannan kalma aniktaha ba da wani bai kata ba dan kare haƙƙin mutum akan kisa haka ba tare akan wata shubaha dan dauke shubaha gaba daya alhakani ma'ana ma'anan bibi alkubika ba alkunya ta jima'i kuka ka lafasin karara wanda yake ba dokan ba shi ba tare da shi qal kenan taf inda zalik annabi kenan a wannan wurin tunda ya hudo karara yace anan amara bi annabi ya umarni a jihi wannan bawan Allah wa an Sulaiman ibn Buraida an Abi أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته مرأة جاءته مرأة من غامد من غامد من الأسد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن أن تردني كما ردت ماعد بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا قال أنت قالت نعم فقال لها حتى تدعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى ودعه قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد ودعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي ردعوه يا نبي الله قال فرجمها wannan ruwa ya muslim ya roto wannan ruwa abin da ya wakana kamar da sulman ibn buraida ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga buraida ke bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ja'atu mar'atun min gamidin min al-asad wata mace daga gamid kin sunan gari ne da kabila ta azad ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah tahirni ya manzon Allah ka tsarkake ni kenan ta yi zina faƙala wai haƙi kai canki bai wa Allah irji'i fastaghfir Allah wa tubi ilai ya koma ki ne magafara ta Allah ki tuba ga Allah kuma annabi bai san magana ba faqalat sai ta ce araka turidu an taruddani kama radda ma'ad bin malik ya rasulullahi ina tsammanin wa ina gani ina tsammanin so ne kake nima ka maida ni irin da ka maida ma'is bin malik yadda ta suna annabi jiwa kai ya koma jihar sula na ya zana ya koma nan dole da ko je ka yi jiba ne ko ka sabbanta ne ko ka yi annabi ka yi bashi dama ta abu ni ma haka da suka mai rasulullahi kaga nan da ya mata haka sai ta ce sai ce mata wa mazaki wa me aka yi kalat inna habla mai ta ce ta yi cikin zana ciki na yi da zina ya ce anti ke da kanki tace na'am eh ita kenan fa qala laha hatta tad'i ma fi ki je yanzu haki aihi abin da ke cikin cikin ki haki aihu in kin aihu so ki dawo ka duk wannan babu kumci da sa ta kaso a rihe ta waye ka ta gudu ki je haki aihu ki dawo ta mata kakarta a lokacin nan fakafala rajin min ansar hatta wata wani cikin ansar ya dauki wani ta ta zo gidan zauna kenan hatta aihu can bayan kenan ta aihu fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa kai wannan bawan Allah da ya dauki wani ta sai ya suka annabi sallallahu alaihi wasallam yace alwada atul ghamidiyya ghamidiyya kuma ta misali da magariya ko kaza ta ta aihu ghamidiyya ta aihu rasulullahi فقال أن نددك أن يتمشي إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرجمه كنا كاكات كنا تأيو أي بيوا مجيهتا مبارد أنت قرمي با ميرينيش كنا أكوي مسألة أكوي سورة أنا فقام رجل من الأنصار وانا تكير أنصار سيتي رسول إليه رجعوه يعني بنزل رينيش nan wata ruwa ta kawo da aka zo ya ce ta koma ta ɗanya hayayau ta haya shiga haya shiga ma'ana wayan shi shiga hankali idan bai bukata ta nono shi dai wannan almuhim a nan lafazin da yake kawo wannan bawan allah ya ce ya ɗauki wani yaron gaba ɗaya tukwan a nan salama ya yi umarni farajama aka jehe ta bayan duk wannan kai da kawowa kaga duk nan an bi abin mataki mataki yadda tana iya ja da ba kuma tsere amma dai da kanta ta kawo kanta a mata haddi kuma ta san kisa ne shi ne wa fahimtar wannan hadisi zai karantar da mu cewa mugun aiki ko aikin kabira mutum da imani zai iya yin aikin banda shaidan ya yaudare shi duk imanin shi ya wata banda tun da yama adam kakai ga adam wannan shi ne kuma kadiba Allah subhanahu wa ta'ala a nasun ƙura'ani da yake jero siffofi na almuttaqin ayyaka waladina da fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa illa Allah ko wala ka wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun eh cewa cikin halin masu imani ne idan suka aikata alfasha daga baya suna tana Allah su halka sun san ba mai gafara zunubai ba Allah ba ya Allah ce wallam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun ba sa dogewa su ci gaba da laifi bayan sun gano kenan kaga mai imani yana ilahi bambancin fasiki gangariya da mai imani fasiki aiki shi ne da gobe mazanaci ne makarici ne dan giya ne haka halin sheki amma mai imani zai iya hadawa cikin tarkon shaidan kuma mun san shaidan ba ma magana kai ba ya ma adam ya ma mutanen kwarewa suka hika yaudara da makircin shi to amma a halka shi ne bambancin imani na halkawa eh suna halkawa kenan wannan shi ne kanmu da sodewa kenan ma'aibanta mutum a wani hali inda ya riga ya abu ya dawo a cewa na ma da kai dawa kai dan daɗin giya ne dawa mutuna ci ne muna ce wannan iya cikin kurakure da mutane suke a mutane mutum ya yi bu hanya wata hanyar muguwa ya yanzu ya tuba idan misali ta misali masu mata ta yi kada karo ce ma ya ta tuba bai dace ya kai mai iman da Allah kare ka kai ka aibanta ta da abin da ya wuce ke da karo cewa wannan bai dace wannan bai dace ba kuma banna ce a musulunci aibanta mutum da wani laihi wanda ya riga ya gabata ba laihin da kai ka hurci ake ka hurci kuma a tuba a zan baya a zama waliyan Allah kenan maganar aibanta mutum da laihi bai dace ba kuma mai imani yana iya haɗawa cikin banna shaidan ya rinjaye shi kuma ya dawo kadiba na sarama wannan ya ke cewa wanda aka kawo giya ce ke sha akwai fitina sahabi ne himar ko a kawo amin haddi ya koma a sake kawo shi amin haddi ya komo sabai suka ce la naka Allah abin su Allah suka mai Allah tsinwa na bacin la me yasa la tuna da shaytan ka ku tamaki shaytan kan shi ce ni na wala ce ni alam annahu hubbu rasul na san yasa Allah da manzon shi na san yasa Allah da manzon annabi annabi mai shaida iya san Allah da manzon shi kuma kiyaye kisha ma da annabi bai kuma mai imani ba ha annabi mai shaida iya san Allah da manzon shi me ya kai shi haka shedan ya runjaye shi na ka shedan mutum mutum ya tara shedani wallahi kai hankali kaka ce kai ga tsira kaka ce kai kai kai kare shedani annabi mai shaida amma kuma yace kakku tabki shedan akan shi kai ga tsira mai albarka kenan ka taimaka mashi shedan kan tamkan halakar dan uwanka kaga kenan lazim a tausayawa a ji hankalin masu barin hanya da fatar Allah mai dosa hanya ya ce fa'in raja a ƙararihi turik mutum na ya zo ce nan muna cikin hujjar mutum hurici iya cikin abin da yake sa a tsaye da haddin Allah idan mutum ya zo ce na yi zina muna da hujja ana da hujja tsaye da mai haddi to shi ya zo ce ya yi daga baya fa'in raja a ƙararihi in ya dawo ya ce ai shi bai yi ba turik dole bar shi kuma musulunci kenan baka ce a a kai zo ka ce kai wane ne wani a eh a bar shi dama shi zo ga mana yanzu kuma ce ba haka ba na zama ce kai ce a bar shi da Allah shi ya ce ya wannan bayanin cewa idan ya yi toge ya ce bai yi ba dole a bar shi da dalilin hujjar til hadisi nu'aym bin hazzad ya ce kana ma'iz bin malik yatiman fi hijar abi fa asaba jariyatan min alhayy zuwa da karshen hadisi da sananne ne kan ma'iz na wancan da ya gabata baya ma'iz bin malik iya asalin shi maraya ne a gidan mu yace girma shi maka da maka labarin labarin shi nu'aym bin hazar dan kasan abu ya san ma'iz ya san inda ya sa gaba wannan bawan Allah ya zina da wata mace a cikin ta zamu ce ta ungomu ko ta gidajenmu dai an goma da ya zina wuta wanda dai ya zo da kai ya zo ce yarsun lai na ya zina a tsarkake ni duk ƙashen bayani ya ce ila zuwa ƙashen wani hadisin da ya ce ila an ƙala har inda dai bayan duk wani bayani na kai da kawa har dai inda ya ce fa'amara bihi a yurjan bayan an annabi ya kawo da kai ya dawo na ya zina annabi ya kawo da kai ya su hudu da ce ya yi annabi ce to aje shi annabi dai ba da umarni a jehe wannan bawan Allah fa ukhrijo bihi ila al-harra an mutu da shi bayan gari har asalin baka kasa irin ta ba kasa irin wannan ta tuye taya ta mutanen aka kasa akwai kasashe kamar musamman da jisar makka duwatsu ne baka kirin haka kasa baka ce duwatsu ne da san madina kuma da san madina kai har suna da kasa birji ne baki kirin haka sai baki ne kan duka baki ne kasan ma wurin ma baki ne haka shine harra baka kasa ya ce da aka kashe wajen wannan aka kashe zuwa daji kenan wajen ƙasar nan wannan wurin na birji falon marujin da aka fara jihon shi fawaje da mastal hijara ya ji bugun duwatsu fafafafafaf sun har bugun shi jazi'a ya kasa mana ya kasa jimrewa fahara da shi taddu ba ɗaya mai shi ba lokacin kan da ba ɗaya ya huta ya shi taddu iya gudu a dubu ya tsiri falaƙi abdullahi bin unai abdullahi bin umar kuma bi shi wa kada ajaz ya yi na shi kuma ya bi shi da ƙumi ne fa na za'a lahu bi wazifi ba iri faramahu bi fa qatalahu ya je shi asali an ce da na ka ce wazif kama a ce kohoto ko kohota da ƙumi shi ya bige shi ya kashe shi da takaici da ya kashe shi iya gudu ya kashe shi sun ma'atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara dalika la sai rasulullah an bi shi muharijiwa muharijiwa tsiri na bi shi a dubu na kashi na ila shi annabi ce halla taraktumu la'allahu an yatub fa yatubu Allah alaihi me yasa da kubar shi ba kina na maki ya inkarin da aka bi shi tun da kashi zawadi mai sai ku bar shi ma iyayewa ya tuba ya tsere jini ta wani wuri ya wuce da hannunku a can ya tuba gaba tu kuma Allah shi tuba shi dan mutum ya zama ba hadi hadi babba tuba akwai tuba in ya shiga hannun da mai hadi amma ya tsere ko bai zo hadi ba kai ma ya tuba tsakanin shi da Allah ya tuba daga zina Allah ya tuba shi baya gabata a ce ba a dole ba maka haddi ba ba tuba ya ma haddi a'a haddi in yi mun ga hujjoji maka haddi ba wanda ya ganka Allah ma sutura ka je ka tuba tsakaninka da Allah akwai damar tuba eh akwai tuba me yasa ku bar shi ma kaga annabi ga kenan da abashi ka masa da mu shiga kan shi وفي رواية وترواية عن جابر بن عبد الله يكتوى لما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه me yasa aku bar shi man ku zo min da shi in ma kun kama shi da manzo Allah ya sake binciken maganar a sake binciken da gasken zina ce yayi yaya aka yi a sake binciken shi ne fa amma litarkil hadd fala na abinda yake cewa annabi da ya ce a kashe ba don an kashe zabar mai haji bane ba don ya binciki hakikanin magana ana mai bincike ne ya ne ma'anar wannan magana annan nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma qala dhalika li adl istisbat wal istifsad annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu wannan magana halla tarakatumu jitamu bi da ku bar shi man ku zo mun da shi saboda adl al istisbat neman tabbacin magana haka ce istifsad a yi bayani dalla-dalla a gane haka ce ya zina ne ka ko ɗan rungumata ne a ɗan kwanta ba hara ba ko kaza wani bincike da wanda a kure shi ba fa'in wajen da shubahatan ya sukutu bi halhad a sakata wuli a jaliya in yi bincika aka samu wata shubaha wadda za ta kore mai haddi sai a kore mai haddi kamar sai zana ali yawa ta ta wata shi ta alice ta zo da ciki na zina ne ita ko dai kina barci ne ta ce a idon na biyu ko da ƙarfi da kin ta ce a lad ina so ka ga ba ba ga dawo duk wannan ya karanta da kai mutane mutum yanzu ya san kashi shi zai ba san ƙarfi mana mutum ka san ƙarfin imaninsu ƙarfin imaninsu da baka zargin rashin imani kurin iya cikin kurin yaudarar shaidani mutumin zai kawo kai shi ba wanda shaida ba komi kuma ya san kashe shi za a yi kuma ya san idan duka kashe ba mai mai haddi kuma an ba shi dama mai dan kauce a dan iyaye waje amma kullum ci a kuma a tsarkake ni tahir ni rasulullah a tsarkake ni ka san akwai imani ko tare su kullum makircin shaydani ne yaudarar shaydan ce da yake wa bawa Allah kare mu daga sharrin shi dan shi wani shaydan tare ke da kowa ta zabbar barkai shi don annabi masu ya mun ji bayani nan kowa tarwa cikin sai musulun Allah subhanahu wataala haka ya jarabe mu kowane dan adam iya da shi dan da ke tare da shi kowa iya da shi danin da yake tare da shi na ka ba ba kanka hala ya ma rubuya wa arba ka shi dani gaba ya wo shi dani sai ya karu zaka da wo shi dani idan wani daban wani ya zo daban a ce wani mugu wani amma magana shi dani na ga shi dani tare kake da shi shi dan tare kake da shi haka annabi ce ko ya tare shi to kai ga cewa ta ma rukuya wai kai shi da rabu kai gaba da wai ya samu magana shi ko ya magana mai ba ma ki shi dani ne eh eh da kai da kai da mara laye da da mai rukuyi zai gaba da ku labarin ƙarya eh yame da ku boka yame da kai boka kai mai rukuyi ka je wuri kaza aka binne aka kaza wani mai magani kishi ta abokin shi ne binne wuri kaza ya sa kaza aka mai magani shi ka ka zan boka gurin eh ka zan boka wallahi kashi ka zan boka wallahi duk wanda ya shiga nan abin ya ba labarin ga an binne wuri kaza wani magani an binne wani ya mai sihiri kishi ta ci abu wallahi boka ne Allah ko waye kama ka shakka wallahi ko kana Allah ka wasa shine bokan ci karara ba wani wanda zai gare ka da wani kuya kuma kai kake da baka lahiya kai naka ka ji ya cewa ai an ya magana shi aljinin ya ce wani ne akwai wani aboki shi wuri kaza an binne ma a wuri kaza aka binne aka yi mai sihirin to an shiga bokanci an shiga bokanci da sunan rukuya da sunan addini ai hankali wallahi a hankali dole yan wani don abin ya shawo yan uwa masaki da sunna kuma suna ga ta wani hanyar suke barin shi ɗan ke zara su ɗin imanin zaman kake da ma daman kai mai da sunna kai ke so da yau daga da hanyar abin duniya da ake samu ana ɗan ba da kuɗi a sa kuɗi wani abin da ake samu jiya shi da suke taurin kai wani abin suka samu na duniya mutum kuma ka san mutum ya bugu ko nawa ya bada da yan wa'azu babu wajen wallah kuɗin tsubuwa na gangariya kuɗin tsubuwa ta yan gargajiya bin samun kudin da masu wannan suke samu masu kudin suke samu Allah mutum na shi ya zo a buge ka ce ya an kawo jika ɗari da mutum za a kawo za a so kaza da magani kaza da waye kaza za a kawo wala kawa zai da gudu haka hanyoyi ne gaske a yanzu suka yawa ta hanyar ake barin hanya kurin karanta min qur'ani kana adda karanta min azkar karanta min qur'ani kurin shi ya gudu in ma ihu zai ta ihu ne ta kakkar magana ya ji kurun kai ta karanta qur'ani na san dai me zai tasiri magana ko qur'ani in dai qur'ani zai tasiri ko aya ko ko azkar ya huce magana ka me a hama magana ka dan a magana kai ki samu ya dora ka a wannan hirai wallahi kurance in baya kuma Allah shirye da mu wanzu dai magana kenan shaidan yakan ina iya yaudarar mutum komai imanin shi ya koma amma abin da fata a komo ka a ci gaba da rayuwa cikin ba ita wannan dai bana bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a bincike shi dan inda shuba a dauke shuba wai lamma yace shuba tun kazalika aka ma da in ba samu shuba ba shikenan a da mai haddi wa laysa al murad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahum an yad'u ba an yato annabi ba iyaye ne bane ba a bar shi dan ka mai haddi an kawo shi ya san ƙara bincike ne wa anna harabal mahdud min al had min jumlatil musaqat yace kuma gudun mutum ana mai haddi ya tsere ba ce ya je annabi ya ta bincike ya sa ya nemo wa rum eh an ya ana haddi ya tsere ya wuta hannun ku ya tsere to ku bar shi ba ce kun je kun nemo kun farauto shi an sa farauto shi eh ba ruwan ku ku ta ku bar shi can iya yau tuba kayan wata ran makon ya dawo ya dawo ya zama kware ka gani musulunci kenan ba na abu ya bar bawa da Allah ta yi shi ta ya tsere mu namu ya kare da mun kawo zami to za mu ya tsere daga nan muna roƙo tsakanin shi da Allah ma da shi da mu da lai Allah kama lai da mu lai na Allah ne Allah kama ko to shi da Allah ba wannan akwai dama tuba a bar shi kenan gudu a kisa an hatti ne wannan kisasi ne kisasi daban wannan haƙƙin wani ne ba na Allah bane ba akwai mancin yanzu ya kusa ta ya bar shi ya kashe kayan mutane ya tsere ba kisa ba ko kayan kan ya dauki ya ce shi kenan a wadana ne haddi na Allah wanda tsakanin shi da Allah bawa da Allah ne amma sata a akwai haddi ko haka kisasi ya zubda jinin wani ya kashe ko ya yanke hannu ya na bane yalla a nan za a nemo shi a nan ba a bar shi a nan ba ba da gudu na magana haddi ne shi kuma ce ana mai sauran kisasi akwai kisasi akwai haddi eh kisasi ramuwa ce eh wani abu ne ma wani arama eh kisa ne yanke hannu ne yanke kunne ido hudu ne ya a mai kisasi arama abin da yayi shi kuma haddi sai da abin da ya sha alaka ce ta wani laifi da Allah ce ka ai a maka sai ka misali akan zina haddi ne za a maka akan shan giya haddi ne za a maka don abu ne wanda wani abu ne wanda kai taka tudu ka ta Allah kai shi na ce hajji amma ka sasi wani bakai za a rama a kanka wanda ban ne sai ya ce wali haɗa ƙada shi sa nasa ya ce mishi fahalla tarakatumuni fahalla tarakatumun waje itumuni bi da ku bar shi ma ku zo min da shi tun da ya gudu kai na maku ida nan dan magana hurci da kanshi hukumin man qala annahu zanabi fulana hukumcin wanda ya zo ce na yi zina da wanci ba kama su akai ba shi ya zo ce na nemi wanci min zina da wanci ya ce wa'iza a ƙarra ala nafsi annahu zana bi fulana huddahuwa huddahu idan mutum ya zo da kanshi ya ce ya yi huruci ya yi zina da wanci huddahu shi za a mahaddi da farko shi za mu kama mu tsaye da mai haddin Allah wa in aqarrat hiya ala nafsiha huddat wa illa fala idan ita ma ka tambaye ta kin yi da ke aka zance ina yi ya mata haddi ta ce a ƙarya yake ba mata haddi ta to an san kusan kullum shari'a abu ne ba abu ne ba na kwallo karamar kwallo kwallo mu shari'a abu ne ne abu ne daga Allah mun san Allah hakim ne yanzu yan uwa idan wani iya so misali ya halakar da wata ko dan keta misali din samu zanin zanin zanin zanin su tarmai ne ina mudan tarmai sai ya samu wata mai arme ko in cina ne mai ta me za a mani amma bulala ku ita wa ka kashe ta kuma akwai wani idan ya nema rasa rike ba koya mutu ana yi da kashe kowa mutu har shaɗa ko a kashe kowa in ya san tafsa in ta kiya wallahi ko da hiyar yi mata shanin da abu ta duka kashe gaba daya ya je mata shanin ko a kashe kowa ya na biyan ko a rasa balle sai na man tana san wani ne to inda wani canja a yi mata gwanda abu gaba daya wannan akwai wannan ana yi kuma an yi jini da ke abin a yi wannan ana haka kyan da haka shi ta musulunci ɗan lokacin ka zana eh mai da kai ka zana amma ta yantar bai ta iya yawa kan ya cika mata don shari ne kuram don ɗaya cikin manuhi daban sa baka ɗora ma wani hajji kuram ka dan kaji kaya ya ka tsarin musulunci kenan shi idan ka lokacin na yi zana da wance ko an sa mutum ɗaya bai zana an sa mutum ɗaya bai zana ko amma mu za mu hajji kai kuma da kai dai mu ne kan ka zana amma ita sai in ta ce kuma hujjar wannan magana da nasu yayi ba haka bane kurum mun dadin littayi na malaman malaman salaf in mi aka ma baban kaza haram halak ayi a bari da hujja ba haka bane kurum malam ya ce halak haram a bigi a kashe a bari da ra'ayi la in mi da hujja suke in mi an kama dalili iya wannan dalilin gadi ba haka ne ba haka bane ba shi ne kama ga dalilin shi yanzu wannan magana da ta cewa idan aka ka mutum zuci ya yi zina za mu tsaye da mai haddi ita wadda ya zina ita an an ka ta ce ta yi ita ba a mata haddinta amma an ta ce ba ta yi ba ba a mata haddi ga hujja kan haka sai ya kawo ruwa yadda imam bukhari ya ruto ta imam muslim ya ruto haka asabu sunan sa abu dawud haka ina ga haka tirmidhi ana ga abu dawud ne kawo asabu sunan yace ana abi hurairah radiyallahu anhu ana wa zaid ibn khalid al-juhani da gabata anna rajulaini ihtasama ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu ta wannan ruwa ta zo ta hanya biyu ta hanya abu hurairah haka zaid ibn khalid al-juhani da abu hurairah da zaid ibn khalid al-juhani duk wannan sun kawo labarin cewa wasu mutane guda biyu sun zo ko an kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala da ya zo faƙali a hadu ma sai ɗayan mutanen biyu da suka zo wajen annabi salama da ya ce iqda bayanana bi kitabillah wa qala al-akhar huwa afaqahuma ajal ya rasulullah faqad bayanana bi kitabillah wa adalli an atakallam da suka zo mutum biyu ne na bada da kai a gaban ka a gaban su ɗayan mutanen biyu suka zo ɗaya zo ce ka yi mana hukumci ka yi hukumci tsakani ni da wani mu biyu ka mana hukumci da littayin Allah aka ce annabi zalama ka mana hukumci da littayin Allah rasulullah shi kuma ɗayan sai ce amma ɗayan shi na biyun ko a faƙahu ya yi ɗayan fahimtar addini ya yi ɗayan sai shi na biyun kenan shi ɗaya ya ce ka mana hukumci da littayin Allah ya rasulullah shi na biyun ɗayan sai ce yi ajal ya rasulallah eh ke yanzu dan wani wadi haka ne kamar na hukunci da littafin Allah amma ce wa adalli an atakallam kaban uzumin in yi magana idan kayan kai hukuncin ka ban ni aban yasa aban damar yin magana wa adalli an atakallam qal takallam na cikin magana wadi ki magana ka qal yace inna bini kana asifan ala hada ya ce ɗana bara ne ma'aikacin wannan bawan Allah ne ke wanda ya magana rago ɗana ma'aikacin wannan bawan Allah ne kamar ce ɗan gidan shi ne baran shi ne ƙalin malik makamai karuwa ya kace wa malik malik kace wal asif al ajir ya sai maka tafsir da ce asif al hada ke mana asif mana mana a ce bara ɗan gida mai mai aiki fazana bi mar'atihi kina yaro na ɗan gidan wannan ne sai zina da matar wannan mai gida na shi fa khabaruni anna alabini ar-rajab ya kaban labari ɗana jiwa ya kama shi amma faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa bi jadatin li amma kabacin jiwa sai na fanshi ɗana da dabba ƙananan dabbobi ɗari da baiwa ta na bada da baiwa da dabba ɗari na bada irin duk da ke a karkara haka zai zama ta aka kama kwarto ya ji gidan mai gari ya a ce a mai tara jika ɗari ko ɗari biyan da sarki yanki sarki a mishi tara ta jika ɗari biyu a ba mai mata ko jika hamsin ko jika ɗari a raba ma yan wada kaza haka aiki a karkara har yau har yau haka suke wani abu a karkaran ta nan waje haka aiki har yau ana yi ta kwanaki wani tambaye ni shi an ba shi kashi kaɗa ribi aka bashi a waya bai wuce wata guda ba ka bisa ta ta biyu ba ya ce an mata ta aka rona amma an bai jika ɗari biyu mala a shi raƙumi raƙumi raƙumi aka ba shi a kan matar shi da aka yi raƙumi biyar da aka amsa aka ba shi guda shi dai an ba shi kuɗi ya zai mala na ci da ci baka ci ba ita ni ma sa canta ni ma abin sa ta ni ma shakka nake ni ma abin da ta nake shakka ce da tambaya amma kace a nuna an bashi nace mai dawo mai kanshi kanshi to su ma to a can nan haka ce aka ce mishi kenan ya bada fansa dabba ɗari da baiwa shikenan da na bada summa inni sa'altu ahlul ilm kenan abin ya bada shi dai dan da fadan shi ko ya riga ya bada ya hunshi dan shi daga kisa amma sai ke tambayar ku malamai ya ce fasa'al sun ma inni sa'altu halal ilm sai na tambayi malamai fa akhbaru ni ya suka ban labari su malaman anna ma alabi ne jaldu mi'atin wa tagrib am suka ce ai ba abin da yake kan dana illa in ba a wa dana bulala ɗari da kora ta shekara guda kurin ya kan dana wa inna marraja ala mar'atihi aka ce matar shi ce za a jehi ba fadala haka aka yi ban labari ni kuma suna suna ba da ga dabba ɗari ga bai waya bada ko an ce mishi an ce mishi a a ɗana budala ce da koran shekara matar wannan mutumin za a jehi zikirin na rigima ta bullo da garinsu da karkararsu aka zo madina aka suka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hukumci da littafin Allah yanzu kan wannan ne yanzu kenan yanzu anan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji labarin kowa ya ji bayanin inda aka sa gaba kuma kowa ya nema a mai hukumci da littafin Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله manzo Allah ce ala kamar ce ama kamar ce ala shi daidai ne kamar kamar ta tambihi wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannun shi la aqad yana bainakum bi kitabillah zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah ke zai mutu hukunci da littafin Allah yace amma ghanamuk wa jariyatuk faraddun alayk dabbobin ka da ka bada mashi kullun kalmomi na shaka ta ce an ce shatun na an ce ganam kalmomin lafazi ne da ke daukan duka ya daukan timkiya akuya dan akuya rago timkiya akuya dan akuya aka ce shatu haka ganin mu ba mai ce maka akuya ce ko rago ne sai in yi wani wani daban wani asar daban kun da ce aka ce maka ganin mu shatun kurin dabbobi ƙananan dabbobi iya raguna ne iya tumakai ne iya aukai ne iya dan akuya ne su ne ƙananan dabbobi ƙananan dabbobi ƙananan dabbobi ne kurin ƙananan mafi ta hausa dabbobi masu ƙananan masu ƙananan sako masu ƙananan sako masu ƙananan sako wani kuma kai turanci da tiri mai nan turanci da kai mai da tiri mai nan kiran a ce masu ƙananan kohoto eh masu ƙananan kohoto da wuri da tiri mai nan mana aka kura hausa ka kama da ka samu daji kenan kurin aka ce shatun a ce ganamun kurin ƙaramar dabba ana so a ce akuya ya ce ma'az ma'az ko taifin dan musuru ko a ce rago a ce kabishin ko a ce dan a ce wanda ana iya ɗaukan kalmomi ne wanda ba su ɗausu wannan da an ware a ce ɗan akuya akuya daban sai ne ne ka ce ya ce zan muku hukumci da littafin Allah an ba gana muka dabbobinka ƙanana dabbobinka da baiwaka faraddun alaika za a mai da maka hanka zuke da farko ma wannan mai amido maka haka ka ba magana ke tara ba a tara akan zina e ba a tara zina wannan kun shari'a ce kun da gargajiya kun a maidawa mai kaya kayan shi yace wajal da banahu a yace wajala da banahu mi'ata mi'a wa gharrabahu aman annan sallama aka ma dan bulala 100 aka mai korar shekara wa amara unaisan al-asalamiya an ya'ti mar'atan akhar فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها haskun abin da aka yi kai a mai dama dabbobi ɗanka aka bulala shi aka mai korar shekara he ones annabi ta kai yanzu ones ka hudatun da sai ka hudatun da wata wace ka hudatun sa waku da ones tun da sadi jiji ka wuta ka tahi ka kabi wannan ka tahi garin su kaji a je wajen matar wani mutumin ɗaya ka je ka tambaye ta kaji ka tambaye ta ta yi zina da wannan in ta ce ta yi a can ma sai ku je ta in kuwa ce ba ta yi ba a barta duk da an san mutum ɗaya bai zina ko haka aka yi kuwa wanda su ya je fa'atarafa ta ce ta yi kuma faraja ma ya je ta kaga anan a ƙari don wani akwai wata mas'ala mai yauni ta mas'alar da ta shahara a nan za ka man doka ce daga Allah amma a gaskiya babu nasi kuma ta sama irin wannan soshin na maganar wane ya yi zina da wata mace ta wani ɗahi ne babba amma a ce a shari'a wai he ya je ya iske shi ya ba shi wuka ko ba wuka wasu ta bayan gari ka ce mishi tola wane he ma ka kwanta rame ni ga wuka wallah mai aka yi matakka na nema in ya barka shi kenan an kuma ya kashe ka shi kenan a san da yawa da yawa zaɓar kawai da yawa zaɓar gaskiya da yawa zaɓar gaskiya kawai kasa kaiwa yau to wannan yan uwa shari'a ce ta malam ba wace zance ko ta mutana ba shari'a Allah ba ce gaskiyar magana abin alalle akwai wani balle yakan yi a da matan mutane a samu ɗa a kai ɗawar gida ba gidansa ba akwai wani da yawa amma a ce sai ya iske mijin kada nan nan sai ya ce to kai yanzu ka yi mishi ko aka da ce ko ka yanzu mai gida mai kace kai mai mace tun yana mata ko da ya ce sai in ya yi magana ko ba a mai magana ma kuma an ce annabi ce zan yi hukumci da hukumcin Allah zan yi hukumci da littafin Allah ma nan bai ce abin matar ka yi ko ya baka wuka ko kamka ba ruwa annabi da shi annabi bai nemi kuɗa kashi ba ko ga haddin Allah ba a yi magana ba kan shi wannan mata mace da ka arama a shari'ance muke magana an haramta maka kusantarta ta ta hanyar shari'a ka je ka bata shari'a kai duk abin da ake shari'a kai aka kulla ma arami aka halitta ma zuwa wajenta shi wannan sai ya je babu armi shi ne abin shi ya je aikata haram wannan wurin da ya je ba alme ga haɗin shara da Allah mishi za a mai hukuncin zana in sarmayi ne ba ta daita mai arme ce ba abin da ka saba shi shi ake magana shi mai zana hukuncin shi in mai arme ne a jehe shi don ya yi zina kuma wannan da budurwayi da mata arme haddin ɗaya ne zina ce ko da akuya ya kashe ta zai kusan haka nan da akuya annabi ce a kashe akuya a kashe shi wanda zai dabba annabi ce a kashe mai neman ta akuya a kashe ta dabba a kashe ta babaranta da kawai sanar dabbobi ba yi sati wani wata take tambaya ta malam timkiya ta ce wani dan wanta ne ma ya nemi timkiyar ya za a yi timkiyar wallah kwanan ba wacce sati ba wa komi wa komi ya yake kace ba wani ba abin da ba yi wallahi sati ba yi ba ta ce mun dan wanta ne tana tumakai a kama shi tumkiyar ya nema da ce ta ku yanka ta ta abin ne gurin ta yanka ta abin ne ta bacinta tukanta dabbar haka annabi ta sassanin kenan shi ne haddin wanda ya zina in mai arme ne abu da lashi umar arme ne a jihe shi ne doka ta Allah an an mushi shi kenan annabi ta kafara ce ba mai azaba biyu haka annabi ce dole aka ba aka nuna haddin haddin Allah aka yanki a kare ba a mai haddi da ba alheri annabi ce wannan kafara ce an kare shi wanda ba ma haddi ba tsakanin shi da Allah idan ya je tuba tsakanin shi da Allah Allah kan tuba shi magana kenan kun sai eh za mu shiga an kare shi Allahumma salli ala lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh